الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci na Juma'a na Jibwis Nepa Lingi a ƙarƙashin wannan makaranta ta Sa'adatul Islam a yau Laraba 27 ga watan Rabi'un Thani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya domin ci gaba da gudanar da karatu da muke yi a duk rana irin ta yau a kuma lokaci irin wannan na bayan sallar magriba a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin da yake karantar da mu siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma muna bibiyar talhis ne na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama wallafar babban malami al'allamatul muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin Al'albani. Muna roƙon Ubangiji ta'ala wannan aiki da Malam ya yi Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka ya karɓa masa. Mu kuma Ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta. Kakaninmu da iyayenmu da malamanmu da suka riga mu rasuwa muna roƙon Ubangiji ta'ala ya musu rahama ya kai haske makwancinsu. Mu da muke raye kuma Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi da ararran da ya bar mana. Marasa lafiya na gida da na asibiti Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. A satin da ya wuce, mun yi darasi biyar a cikin wannan littafin, wanda kuma mun tsaya ne a shafi na nawa. shafi na goma sha tara ina ga muna daidai gaban ƙarshensa ne haka ne? oke an kammala shi inda ya ce mahallul wadu'i ko muna nan kuma a gaba ta hudu ne a cikin littafin at-takbir jayyid za mu tashi a inda malam yake ce shafi na nawa kace ashirin daidai kuma za mu tashi a gabar al-khushu'u والنظر إلى موضع السجود الخشوع والنظر النظر والنظر إلى موضع as-sujud Allah ya sa muna tare an gane me yasa na maimaita kalmar ina mun dai gama gabar da malaye mana bayanin a ina ake dora hannu bayan an yi kabbara a cikin sallah yace ana dora hannun hagun akan ina kirji sai a ɗauko na dama a yi mi a ɗora a kansa a ɗora a kansa ya ce da mace da namiji duk ɗaya ne akan haka kuma mun yi bayani yadda ake kwatantawa sannan ya ce bai halasta kuma a sanya hannun na dama a ina muna ganin wanda suke ɗorawa a kwiɓin ciki ko kuma ƙasa da cibiya ko saman cibiya akwai mazhabobin da suka tafi akan haka amma kuskure ne yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ɗora hannun dama ne akan hagun a ɗora akan kirji maza da mata haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mazhabobin da suke raba in mata ne su sa kaza in maza ne aure kaza a'a khata kuma kuskure ne Allah ya fahimtar da mu daidai mala yace khushu'i al khushu'u yin khushu'i samun cikakkiyar nutsuwa halarto Allah a lokacin da mutum yake yin sallah da kuma kallo zuwa ga wurin sujada shine wan nazaru ila mawdi'i sujud da kuma kallo zuwa ga wurin me yin sujada ba yana magana akan kabbara ba ina tsaye ake to an yi kabbara abun da ake nema na gaba shine an ɗora hannun dama akan hagun a ƙirji a cikin sallah an samu wannan ya faru na gaba kuma sai ake buƙatar mutum ya samu cikakkiyar nutsuwa ya halarto Allah maɗaukakin sarki zai yi wa ibada a wannan lokacin me hikimar samun khushu'i na'am duk wasu tunani za su kauce haka ne yayin da aka ce yanzu a gaban wani mai mahimmanci kake ina ga wani dai zo yana ta ma magana a gefe ko waya aka kira ka da aka ce sorry ina gaban baba ne ko kuma muna magana da ranka ya dade ne ina gaban ranka ya dade ne akwai yiwuwar ma ka danna me ake cewa ka katse kiran haka ne sai ka fito ka ce ai lokacin da ka kira ni muna tare da ranka ya dade ne to kaga ka halarto kanka kana gaban ranka ya dade ne to haka idan aka samu khushu'i a sallah ka halarto wa ranka kana gaban ubangiji ta'ala ne to komai ma watsi da ka yi da shi a zuciyarka sai ya zama sai ita wannan ibadar da take gabanka sannan kuma ba kalla-kalla ake bukata ba ka daga kai sama ka kalli can ka kalli can a'a wurin sujada Allah sa mun fahimci gurin nan idan aka samu akasin haka na shigo da riga mai rubutu a bayan rigata rubutu a bayan rigata kai kuma baka kalli wajen sujada ba me idan ka zai gani zuciyarka me za ta yi ta dinga karantawa kenan a tafi rukuyi a dago har a gama zuciyarka tana ta karanta in ma baka gane me aka rubuta ba me aka rubuta bayan rigar ba ta dinga lissafin me ake nufi da wannan rubutun kenan haka ne inda wani abu na ado ko na kwalliya a gabanka zuciyarka ta dinga sake-sake a kai kenan sai aka ce ka kalli wurin sujada Allah ya datar da mu mala yace wa alaihi kuma wajibi ne a kansa shiwa mai yin sallah an ya sha'a a kan ya yi mai ya yi khushu'i ya samu cikakkiyar nutsuwa fi salatihi a cikin sallarsa a ina a cikin sallarsa wa an ya tajannaba kuma ya nisanci kullama qad yulhihi anhu duk abin da zai ɗauke hankalinsa daga sallar muna tare min zakharifin wa nuqushin min zakharifin fin fin na gurin min zakharifin wa nuqushin na akawa abubuwan da suke na ado da kuma zaninnuka abubuwan da aka yi su na zane-zane a gabansa fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahihi kuma ba zai yi sallah a lokacin da aka kawo abincin da yake sha'awansa ba wala huwa yudafi'uhu al-bawlu wal kha'itu haka kuma ba zai salla ba a lokacin da shi ɗin fitsari yake tunkuɗo masa ko kuma bangare waɗannan abubuwan mai suke haifarwa ne suna cire wa mutum samun cikakkiyar nutsuwa in mun kalla shine malam sai ya jero su yace wa alaihi an yakhsha'a fi salatihi wajibi ne akan mai sallah ya samu cikakkiyar nutsuwa a cikin sallarsa idan aka samu haka wa an yatajannaba kullama qad yulhihi anhu kuma ya nisanci duk abin da zai ɗauke hankalinsa ya shagaltar da shi daga barinsa shi mai khushu'i a cikin sallah ɗin anhu daga barin shi khushu'i a cikin sallar muna tare kuwa bayan kai kokarin halartowa kanka samun cikakkiyar nutsuwa to duk wani abu da zai iya dauke hankalinka ya shagaltar da kai gabarin samun wannan nutsuwar da kai a cikin sallah to ka nisance shi Allah ya sa muna tare ka gani ka bar ni yin hakan ma yana daga cikin abin da kenan malam anan gabar ma aka ce ka nisanta ta yaya abin da zai ɗauke hankalinka daga sallar ba su yadda ba fa ko ba fahimci gurin nan ba na ba na yi kabbara ba a baya ce wala ya juzu isdaluha ba saki hannayen bai halasta ba to idan ka sake su lokacin da hannunka yake nan kan kirjinka yana na dama na kan na hagu a kirji da lokacin da suke sake aljihunka akwai ki haka ne akwai ki ko wayarka na ta wannan gefen ko kuma wasu ɗan canjinanka suna ciki lokacin da hannunka yake nan da nan wanne ne fi kusa da hannunka ya kai ta bakin aljihu ko kuɗin gefen aljihunka na'am idan hannunka ya kai ga taɓawa ka hau taɓawa wani abu ne da ya rage ma nutsuwa a cikin sallah to mala ya ce ka nisanci abin da zai ɗauke hankalinka ko ya shigaltar da kai gabarin kushu'in a cikin sallah. Masu kwan fahimta ba, alfikihu fa muke magana fahimtar karatun, mun dawo kan maganar fikihu ne, fikihun karatun. Yanan kaga ko babu dalilin da aka ce ba a ce wala ya juzu isdaluha ban dai ka fahimta da fahimta a cikin karatun sai ka gano to hakan kenan bari ka yi kokarin avoiding din sa wani abu aljunka na gefe ko sake hannunka da zai kai ga ka tabo din. daga wancan satin fa da muka yi magana zuwa yau ina ga wanda ana sallan da gaske hannunsa ko haka nan nade su yake yana haka yana murda su haka yana sakewa ina kirji suke haka da ayi na'am wallahi in ka bi nan annabi ka huta a koma me ka samu sauki kuma ka samu nutsuwa koma me fa indai za a bi na annabi to wallahi hutu ake samu nutsuwa ake samu Allah ya datar da mu yace wa an yatajannaba kuma ya nisanci shiwa mai sallah kullama qad yulhihi duk abin da tabbas zai shagaltar da shi anhu gabarin kushu'in ka nisanci wannan abin yace misali min zakharifin na abin da ya shafi kawaye abin da ya shafi kawa ado to abin da ya shafi kawa inda an yi kawar wani abu an yi adon sa a gabanka to kai kokarin kauce wani abu mai ado a gabanka wa maza wa nuqushin da kuma zanen naka an yi zanen drawing din wani abu to a nisanci wannan ban san ko muna tare ba yasa inda suke aiki da karatu a lokacin da ake gini fa kaga common a gaban masallaci wannan zanen da ake na zagaye masallaci da rubutu gaban limami ba a sakawa a gaba wanda suke tafe da karatunsu a jikinsu a lokacin da ake aikin sukan ce injiniya banda wall din gaba saboda wanda yake sahun gaba ma idansa na ina wani za a iya liman na karatu ko ya daga idansa yana kallon me me aka rubuta a gaba to sukan kawar da duk ire-iren waɗannan Allah ya datar da mu to mutum ya nisanci irin waɗannan yace fala yusalli sannan kuma bayan wancan shi mai sallah ba zai sallah ba bi hadrati ta'amin da halartowar abinci in the presence of abinci kenan ko me ya jawo shi ma zai ɗauke kushu'i haka ne ya ce yashtahihi sai ƙara da abincin da yake sha'awarsa ko yake kwaɗayinsa abincin da yake burge ka ta yi kai a duniya ba abin da yake burge ka kamar waina haka ne sai aka kira sallah za a yi sallah kawai sai aka kawo wainan nan lokacin kai kuma a duniya ma yan waina ne da kaga waina ko da mai bado da ka dan yi bismillah ka taba na'am ai an ce akwai wanda ya ce shi inda shinkafa ce ko an dasa mai bado zai dan tsaya ya cokali daya to a ce kai mayan waina ne ko mayan dan wake ne ko mayan shinkafa ne kawai an kawo ta tana tiriri lokacin kuma gashi an kira sallah za a yi sallah sai ya ce to kar ka yi sallah a wannan lokacin dan kawar da sha'awar kasan hausawa suna da wannan ayar ko wannan hadisin suka ce wai me ci na gaba da haka suka kawo shi ba wai yana gaba wannan suka fassara suka juya shi daidai da hausansu sai ka ji an ce ai ci na gaba da sallah a'a sai ya da ai ci ya zama gaba da sallah wannan hadisin suke fassarawa fa eh me yake nunawa idan ka shiga sallar ta yi hankalinka na kan kanshin abincin nan da aka bude haka ne ta yi ma ana cikin sallar he ka ji wani ya dan daga kwanan ya daga murfi ya rufe yaya iya fa taimakon da zaka samu Allah ya sa ka fi karfin shedan kai gyaran murya amma ba isa ba ya kawai waya ka ga waye wata kilma ya kama gano ka ce waye din ka waiwaya din kana waye wannan saboda ka san da amma ta'adi eh na'am na'am eh Na'am. Masha Allahu, kaga ya aikata sunnar a aikace kenan. Eh, yace sun je wani ƙauye an sha an zo shan ruwa kuma an kawo abinci, har an tada iqama da ai sallah kuma an yi azumi. Kawai sai liman din yaga kai a koma aje a ci abincin, sunnar ya aikata aikace. Dan tayi in ba haka ba ana sallar ko shi bai shagaltu ba, mamun za a shiga gonarsu eh hankalinsu dai dawo kan abincin ina kuma a ce misali menene me dan fi dadi ne ma kaza kamar kai budurwa a Bauchi na'am ina misali a ce budurwa ce yar Bauchi kai a kawo nama a gefanta da a shiga sallah naman kaza wani ya ce in kana so ka mallake budurwar Bauchi kawai to ka zama kana iya saya mata kaza kuma za a shiga sallah wannan lokacin yaya kaga an samu kura to fala yusalli bi hadrati ta'amin yashtahihi ba zai salla da a lokacin da abincin da yake sha'awarsa aka kawo shi ba kamar yadda limamin nan yayi wala huwa kuma ba zai salla ba a halin shi din yudafi'uhu al-bawlu fitsari na tunkudo masa bi ma'ana me kenan fitsari ya matse shi a Hausar mu ka ce yudafi'uhu al-bawl a Hausar mu fitsari ya matse shi ya matsa shi wal gha'id da bangida su ma ai abubuwa ne da suke cirewa mutum me na'am ba ma a sallah ba ko a haka ne in fitsari ya rike ka yaya kakan ji ko rike ka ake ana ce kaza da ka ce ina zuwa haka ne ya kake ji lokacin da ka je ka gama sai ka ji ka dawo sabon mutum eh wata rana muna asibiti wasu ana maganan ko marar lafiya ne irin condition din ya kai ga har yana kashi a wannan aka zo ana challenging din marar lafiya wani ya ce ai duk ba ku da hankali ne ɗaya daga cikin ma'aikatan kenan ya ce duk ba ku san muhimmancin kashi ba ne kuma ba za ku gane menene kashi ba kadda in muku addu'a ne ce sai tafiya ta kama ku a mota ya riƙe ma ya matsa ka iya matsawa nan ne da aka gane muhimmancinsa ka rasa kuma gurin zagayawa ya ce a nan ne da aka gane mahimmancin lokacin da kana cikin wannan yanayin sai Allah ya sa ka samu gurin da za ka biya bukatar taka ka yi ka gane fitar da kashi ashe wani abu ne mai mahimmanci na haka shi wannan yana kwance jinyar da yake fama da ita ba ku san wannan ɗin wata lafiya yake samu ba kuke kyamatarsa mala ya ce wa yanzuru fi qiyamihi kuma zai kalla a tsayuwarsa lokacin da yake tsaye kenan ina zai kalla ila mawdi'i sujudihi zai dubi ne zuwa ga wurin sujadarsa haka ne akwai ne wa yanzuru fi qiyamihi kuma zai duba ne zai dinga kalla ne a lokacin da yake tsayen nan ila mawdi'i sujudihi zuwa ga wurin da zai yi sujada inda yake sa goshi kenan kenan kaga in kai haka ma ba ruwanka da ka tsaya karanta rigar bayan wani da ya zo shiga gabanka an rubuta kaza ne an rubuta kaza ne kai idan kana ina wurin da za ka yi sujada Allah ya datar da mu ya fi kusa da ya haifar wa mutum da samun nutsuwa a cikin sallah ya ce wala yaltafitu yaminan wala yasara wala yasara kuma ba zai waiga dama da ko hagun ba wala yaltafitu yaminan ba zai waiga ya waiwaya ɓangarensa na dama ba wala yasaran ko kuma ɓangarensa na ina na hagun ba idansa na dai ina wurin sujadarsa ya ce fa'inna liltifata domin waiwaye fa'innal iltifata ko fa'inna liltifata domin lalle shi waiwaye ɗin nan ikhtilasun wata fusga ce ya talisuhu shaitanu da shaidan yake fusgarta yake fusgota min salatil abdi daga sallar bawa fusga ce da shaidan yake fusga daga cikin sallarwa bawa kenan kaga sai kai iya kokarin duk wani abu da zai ja hankalinka na kawai ga gefe dama ko hagun sai kai kokarin kade shi saboda ka san me wata fusga ce tawa ta shedan Allah ya tsare mu ya bamu ikon kiyayewa malam yace gaba ta 44 wala yajuzu an yarfa'a basarahu kuma bai halasta ya daga idansa wala yajuzu kuma bai halasta yayi me an yarfa'a ya daga basarahu idansa ila aina ila sama'i zuwa ga sama yayi kabbara ya dinga kallon sama kasu wani har irin yadda liman yake zai baka labari saboda idansa shi yana ina ba fa a sahun gaba yake ba yana sahu na bayan liman din ma sahun baya na biyu ko na uku amma idansa na kan yaya liman yake yana kada kai baya kada kai yayayi zai baka labari saboda idansa yana ina yana kan liman eh eh area okay yace idan mutum ya saki hannayen nasa sai sadalu kenan yace to ya fara taba aljunan sai kawai sai hau jan tunani kuma sama to Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu dauki na annabin mu bar wanda ra'ayin mu yake kai eh mun dai bayanci kuskure ne daga kai zuwa ina sama malam yace gaba ta gaba a karkashin mai at-takbir yace du'a ul istiftahi du'a'ul istiftahi ko du'a'ul istiftahi addu'ar budewa addu'ar budewa an yi kabbara an samu nutsuwa yanzu an dora hannun dama akan hagu ido na ina kallon ina sujada an ji bai halatta a kalli sama ba total nutsuwa ta zo sai me sai a fara karatun Fatiha yace a'a akwai addu'ar budewa shine gaba na 45 mala yace thumma yastaftihul qira'ata sannan kuma yana buɗe karatu ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba siffar sallarsa muke karanta ba to yana buɗe karatu ne bi ba'dil ad'iyati da sashin wasu addu'o'i kaga ad'iya jam'i ne na me addu'a sashin wasu addu'o'i athabitati waɗanda suka tabbata Allah ya sa muna tare thumma yastaftihul qira'ata sannan kuma ya bude karatu ko yana bude karatu ko kace manzon Allah yana bude karatu ne ko kuma shi mai sallah zai bude karatunsa ne bi ba'dil me yasa muka ce zai bude yastaftihu a ka'idan nahwu fi'li mudari'i dama nam yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil to in kace hadir thumma yastaftihu sannan yana budewa kaga fi zamanil hadir lokacin da ake ciki yanzu yana budewa awil mustaqbal thumma yastaftihu sannan kuma shi mai sallah zai bude ne me alqira'ata karatun da me bi ba'dil ad'iyati da sashin wasu addu'o'i athabitati 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kirkiro a kansa athabita an man anin nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace kuma wahiya kathira kuma suna da yawa wahiya kathira suna da yawa ashharuha mafi shaharansu suna da yawa amma wanda suka fi shahara kenan wadda ta fi shahara daga ciki ashharuha kaga ha din nan da me da fataha kaga larabci kana sawa ha din dhamma ma'anan ta canja ashharuha mafi shaharansu ashhuruha watanninsu jam'i ne na watanni eh yace mafi shaharansu ne subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdik me malam yace ne na'am وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك نعم ولا إله غيرك نعم جيد أجيت وانا تابو شهرة me muka fahimta da dalilin da ya sa tafi shahara kankantanta ai ba ta da yawa haka ne dama na daga cikin kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da al'amura suka zo masa addini ga wancan ga wancan yakan zabi wanda yafi sauki yakan zabi wanda yafi me subhanaka subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah da yabo da godiya gare ka wa tabaraka ismuka kuma sunanka ya yi albarka, sannan wa ta'ala jadduka, kuma matsayinka, girmanka ya ɗaukaka, wala ilaha ghairuka kuma babu wani abin bauta da ba kai ba. Duk wani abin bauta da gaskiya to shirme ne, Allah babu wani abin bauta da gaskiya in ba kai ba. Ya ce wannan ita tafi me shahara, akwai wasunsu kenan, kamar me? Allahu Akbar, kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة حكم من اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق إلى قرشان تكو جيد سيتي وقد كينا يا نونا إيا wannan da imala ya dai ce mana wannan tafi shahara amma kuma shi a wani ma auren sa wacce ce tafi shahara waccar ko kuma waccar haka ne na haka na daga cikin ma sunna kuma yau kai wannan gobe kai waccar yau kai waccar tunda duk sun tabbata da gawa yace wa qad thabata al-amru bihi hakika umarni da yin addu'al istiftahi din ya tabbata wa qad thabata al-amru hakika umarni ya tabbata bihi da shi shi me yin addu'ar bude sallah din umarni ya tabbata daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fayambaghil muhafazatu alaihi don haka kiyayewa akai ya dace ya dace a kiyaye akai tunda umarni ya tabbata daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyayewa akan me yin addu'ar bude sallah din Allah ya sa muna tare yanzu kun ga na'am alaikum salam yana yin kuskure yana yin kuskure eh annabi yayi umarni da shi eh ko annabi yayi umarni da yi wa alaikum assalam na'am kamar wasu eh salloli masu rakoi da yawa ake yin sallama sallama tsakani na'am Eh. A'a, ai ka riga ka bude sallan. Su kuma sallan sauran ba budewa bane ci gaba ne. Eh, insha Allah sauran ci gaba ne. Na'am? Eh, ka bude sallan ka. Du'aul istiftahi ce ta budewa. Sauran fa ci gaba ne. Na'am. wannan kuma ya salloli ne daban-daban eh magariba daban isha'i daban eh haka ne ban gane ba fa idan za a haɗa sallah lokacin da za a haɗa sallah in za a yi magariba da isha na zai yi a kowace kowace sallah ce mai cin gashin kanta ya yi addu'ar buɗe ta shi kenan ya ce an kuma a nafula ne wannan ai duk sallah ɗaya ce haka ne in raka miliyan ake yi duk ɗaya ce kake yi kawai kana ta ci gaba ne kayi sallama yanzu ka ɗora ka jona kayi sallama ka jona amma yanzu kayi magariba magariba kai da ka tashi wata magaribar ka jona isha ce daban na'am wallahu a'lam wa alaikum assalam na'am yawwa eh malam yace ga wata da ba a sako da ita ba yace walhamdulillahi hamdan kathira kathiran tayyiban mubarakan fihi ta du sun zo daga annabi okay ga na saman ma ai Allahu akbar kabira din walhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya ma a kasan Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna duk sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haka idan mutum ya samu son samu idan aka sami yawaituwar irin waɗannan to a wannan sallar he kai waccar a wannan sallar he kai waccar a waccan sallar nau'an tasun kaga ka game du sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum salam akwai tahiyya na'am na'am duk ibada musamman azkar din nan da kaji an ce ya zo daga annabi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza iya abun da hankalinka zai tafi da aka ce wancan ya zo daga annabi da gaske ne ya zo daga annabin da gaske ne shi ma wancan ya zo wancan ya zo shi kenan to at-tanawwu ji malamai suka ce wannan shine ainihin tsabbaka sunna ta annabi nau'antawa a wata sallar he kai waccar da ka rike a wata sallar he ka canza sai kai waccar duk haka ne ba ma iya wannan bane kadai Allah ya datar da mu mu ci gaba yanzu mun gama gaba ta hudu at-takbir da ‘ya'yanta ko, yanzu sai gaba ta biyar alƙira'atu, alƙira'atu, karatu kenan. An yi du'awul istiftahi sai mai rage ba za a fara karatu ba, mana ya ce, Fumma ya sta'izu billahi ta'ala, sannan mai sallah kuma ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki. Fumma ya sta'izu billahi ta'ala, sannan ya nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki, wujuban hakan a matsayin wajibi ne kuma. wa ya thimu bi tarkihi kuma zai iya samun zunubi da barin neman tsarin Allah madaukakin sarkin Allah ya sa muna tare yace was sunnatu gaban nan ta fito layin farko wa alaikum salam eh yawa amma dai yanzu mun gano da a nemi tsarin Allah kuma yace a matsayin me ujuban ko sai ce sannan kuma a gabar ya ce da a nemi tsari a matsayin wajibi sai ce wa ya simu bai tarukihi kuma mutum zai iya samun zunubi da barin neman tsarin sai na gaba gaba ta 46 ko nan ba ta 46 ya ce wa sunnatu sunna a cikin neman tsarin neman tsari daga Allah din shine an ya kula taratan wani lokacin ya ce wa sunnatu sunna game da neman tsarin Allah da zai yi ɗin a cikin sallah ɗin shine an ya kula taratan wani lokacin ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim isti'aza da muka saba ina neman tsarin Allah daga wa shaidan ar-rajim jefaffe ko ko korarre daga rahamar ubangiji ta'ala yace sannan yace min hamzihi wa nafkhihi wa nafdihi ina neman tsarin Allah daga shedan korarre daga rahamarsa min hamzihi daga batarwar shedan dan abu ne mai sauki kana fara sallah zai dilmiyar da kai zai zo ya busa da yayi busar sa da kaje sun ce daga busar sa shine yayi busa jefa ma wata batarwa ko wani tunani na daban yace wa nafkhihi da kuma irin hauka ta shedan wa nafsihi sannan kuma da irin kururuwa ko waka ta shedan waka ta shedan ya zo ya yaface ka alhamzu ba suna ce alhamzu ya fata ko nan ba to ya yaface ka ya batar da kai wannan wa nafkhihi ya sa ma hauka imana ya busa ya busa ma haukarsa sannan kuma da me wa nafsihi da kuma waka irin ta shedan shine malam yace wa nafsu wannan kalmar wa nafsihi dinnan kalmar an-nafsu huna anan shine ash-shi'rul mazmum waka ta, ta zargi waka ta me ta zargi ta shedan ce nan ko ta shedan ce to yazo ya jefa ma wannan ga yadda zaka nemi tsarin a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi muna tare a'udhu billahi minash shaitanir rajim me yace min hamzihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi Allah ya datar da mu yace gaba ta 48 wataratan ya ƙulu wani lokacin kuma ya ce wataratan ya ƙulu wani lokacin kuma ya ce a'udhu billahi sami'il alim a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi me bambancin su da wacce farkon me yace a'udhu billahi sami'il alim Na'am? Kaga yanzu a rubutun ba sami'ul alim ya ce mana ba kenan. Da mu gyara, a'udhu billahi sami'il alim. Na'am? Na'am? من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه wa nafsihi shine wannan aliful lamun khawun din ila bi ma'ana ila akhiri akhiriha zuwa karshenta na 49 namba ta 49 yace thumma yaqulu sirran sannan ya fada a boye ya fada a yaya me zai fada ko a ina fil jahariyati was sirriyati fil jahariyati a sallar da ake bayyana karatu kamar wace asuba rakoyinta duk biyu da kuma maghriba rakoyi nawa biyun farko da isha'i wanne misali sallar juma'a ko duk sun shiga da sauransu to fil jahariyati a sallar da ake bayyana karatu wasirriyati da kuma inda ake boye karatu kamar ina biyun ƙarshen azhar complete ko la'asar ma na ga complete ce ko sannan ɗayan ƙarshen maghriba da biyun ƙarshen jayi sai ce zai faɗa me zai ce bismillahir rahmanir rahim bismillahi arrahmani arrahim bismillah da muka saba ko jayi zai a uziya da bismillah eh akwai kwanakin baya da na taɓa ganin sallolin mutanenmu larabawan na wasu a satellite za ka ji a fili suke ɗaga murya masu yi ta kawai abinsu eh ba mu za mu ɗauki daidai ɗin ne an fahimcen kuwa malam ya ce qira'atul fatihati karatun fatiha ina an gama isti'aza an gama basmala na'am na'am daidai ɗin shine yace mana za a karanta a boye ne ba sai an bayyana ba wajen da aka samu kuskuren alkonci sabanin ra'ayi malamai suka ƙara juna ilimi shine a ɓangaren malaman ruwayoyin nan da ƙira'ar da ruwayoyin sunna haka ne kamar mai imamu nafi'a da marwaitansa guda biyu isa bin mina da uthman warshuba su suna karanta su bismillah tana daga cikin mai ayoyin cikin suratul fatiha na haka sai wasu suke ce in dai mutum yana amfani da wannan ruwayan ne to fatiha ma ai bismillah ita ma aya ce daga cikin fatiha don hakan ya zo dai bayyana bismillah a fili na'am wa alaikum salam akan yi wannan addu'ar yadda ya jero mana ɗin nan eh ba ya zo ya yi kabbara ba ne ya gama kuma ya samu nutsuwa a cikin sallah duk abin da zai shagalar da shi ya kore shi ya kuma zuba idansa ya kalli wajen sujada to a wannan lokacin sai ya yi addu'ar istiftahi eh sai wannan addu'ar ta buɗe sallah ya gama ta sai kuma sai ya zo ɓangaren karatu haka ne yadda ya jero shin haka zai tafi wa alaikum salam ita kamar na'am ita wa du'aul istiftah ai ba sahabbai suka tambayi manzon Allah ba sun ga shirin sa dinan da yake yi a sallah eh ya ba su labarin shirin sa yake ce musu ga abin da yake fada sai malamai suka ce tambayan da suka yi karantar da su da yayi sako ne da yake isar musu da su ma su jona lokacin da ya shiru yake wannan addu'ar to su ma ga abin da za su yi eh wasu sun tafi akan kawai wanda wannan dalilin kawai su ma karantarwa ne gare su na me za su yi yadda manzon Allah suka tambaye shi ya ba su labarin ga abin da yake yi wasu kuma suka ce a'a ai bai ba su labari bai da suka tambaya da dole ne akan mamu da tun a farko ba za ma a kai ga sai sun tambaya din ba zai karantar da su ya ce ga sunnar ga abin da za a na yi lokacin na alaikum salam eh Na'am. Ka zo ka samu liman yayi raka'a daya, sai ka zo ka jona. Shi kan ai manzon Allah ce idan za ku taho sallah, ina horon ku da ku taho a nitse. Haka ne, abun da kuka samu ku sallata, abun da ya kubuce muku kurama. Haka ne, ko ku cika. Sai malamai suka ce to a ƙarƙashin wannan sannan ga faɗin manzon Allah da yake ce idan mutum ɗayan ku ya zo masallaci ya samu liman a wani hali kawai ya yi kamar yadda ya samu liman a gabar da ka same shi jona da ka yi eh kawai za ka jona daga inda ka samu liman ne ku jona wallahu a'lam na'am mu tafi qira'a mala yace qira'atul fatiha wa alaikumus salam kamar shine bayanin da muka yi dazu na'am tana kansu mana ai kowa zai karanta fatiha ai ba ɗauke wani ba haka ne inda malamai suka samu wannan shine idan liman na bayyana karatu ne shi kuma mamu zai yi shiru ba zai karanta fatihan ba amma shi ma an tafi kowa ne ya tafi akan haka na'am an ce ko da yana bayyana kai zaka karanta fatihan kai ma sun ce saboda la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an suka ce saboda wannan hadisin don haka dole ne ko da liman na yi a bayyana kai ma za ka karanta fatiha na haka kai ma za ka yi su wallahu a'lam mala ya ce karatun fatiha thumma ya ƙara'u suratul fatihati sannan kuma sai ya karanta suratul fatiha thumma ya ƙara'u suratul fatihati sannan ya karanta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ina wala dallin ba ya ce bi tamamiha cika-cika a cikenta ya karanta ta complete ɗinta ya ce wal basmalatu minha bismillah mana daga cikin fatihar kaga da waccar maganar kenan a masu wannan ruwayan da suke sata a ciki ya ce wal basmalatu minha bismillah mana daga cikinta ya ce wahiya ruknun kuma ita yin fatiha ɗin nan rukuni ce ya mana bayanin rukuni da sharadi to rukuni ce la tasihhu salatu illa biha salla bata inganta sai da ita la tasihhu salatu illa biha salla bata inganta sai da ita fatiha din dan haka fayajibu ala al-a'ajib hifdhuha yana wajaba akan wada mu ce a'ajib gwari ya muke ga wanda baya jin yaran mu za ka da an ce wani gwari ne in mutum baya jin yarenka ko ka ce wannan gwari ne ko eh ba gwari ne to yana wa kabila ne wannan kabila ne ka san wai mutum wai ba yarenka bane a ce wannan kabila ne ko wannan ba gwari ne ko to fa yajibu alal aajim yana wajaba akan bagwari yana wajaba akan kabila yana wajaba akan wanda ba balarabe ba mu ma din ai gwarin ne an muka je gurin su haka ne to yana wajaba akan wanda ba balarabe ba me yake wajaba akan sa hifzuha haddace ta tunda babu sallah sai da ita yace dan haka wajibi ne a kaina ni da ba balarabe ba na haddace kai ma ka haddace ke ma ki haddace duk mu haddace Allah ya ba mu ikon haddace ta eh yana wajaba shi ai ya dauko su dama ta su ce yar gida eh su dama ta su ce yar gida na'am yace ba wajaba kina akan balarabi a a ta su ce yar gida kamar yanzu misali ba kuna irin wannan lafazin ba a ce wai wai limami ne a warji ko sarki ko wai ya ji limamin burada ya sallah ya kawo fatiha da kai ya ce dab wasu Allah ya ba su ya kawo ta da kai sarkin warji ne ko aka ce ko limamin warjin ne yake mamaki ko oke na biran ne ya ji na warji na'am to kamar haka ne misali kace to su ba ta kansu kina su dama sun tasu ce sun dauka tasu ce sun iya dama na'am kamar sharadin albashi da turanci oke ba da Hausa ake albashi ba oke na'am gaba ta hamsin da ɗaya mala ya ce famallam ya wanda bai samu dama ba bai samu iko ba ba zai iya fati har ba kenan haka ne famallam ya wanda bai samu dama ba kenan idan a gabanka ne ka ji limamin warji ya ce wa limamin bara wasu Allah ya ba su sai ka ce a kuma da naku haka ne ya kai liman na warji kuma da naku an ce famallam ya duk wanda bai samu dama ba ajza'ahu ya isar masa it's okay for him sai ka ce kuma ga naku an ce it's okay a gare ku kuma an ya kula ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kaga irka lallashe shi ka ce kuma an ce in bara ku ya fatihar ba ga wanda za ku yi me za a ce ne subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إيكا تتوكما ورجاوا غاناوكو أمراكو يفاتيها بكو داجي كوليك والناس haka ne duk da dai suna ce to ai idan mutum ba zai iya ta da kai ba fatihar to an halasta masa ya bude qur'ani haka ne to kaga idan neman qur'anin da wahala ma baya kusa to ya rike wannan yana yi Allah ya datar da mu Allah ya sa ma mu iya fatihar ba sai mun tsaya neman wannan din ba ko gaba ta 52 mala yace was sunnatu fi qira'atiha sunna a wajen karatunta ita wa muke magana fatiha din an yaqta'aha shine yayyanka ta ayatan ayatan ayatan ayatan aya aya aya aya bayan aya me yace ne wasunnatu kai makin sunna fi qira'atiha wajen karanta fatihar shine an yaqta'aha ayatan ayatan yayyanke ta aya aya kamar yaya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kamar haka ko ha kamar ya to الحمد لله رب العالمين ينكتا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آية آية سنة كينا تمنزون الله صلى الله عليه وسلم يتي يقف إما بكغانا ينكتا آية آية با yace to shine ana nufin ya tsaya ala ra'si kulli ayatin akan kowace aya ya kifu ala ra'asi kulli aya ya tsaya akan kowace aya kar ya dinga haɗewa kasan lokacin gwanintar qur'ani ko dadin qur'ani yakan sa mutum kawai ya ji ko dogon numfashi wanda bai da dogon numfashi dama ba sai an ce sunna bane rashin dogon numfashinsa ma zai sa dole ya yi ya yayyanka ta to a yanka ta ƙarshen kowace aya sai ya tsaya fa yaqulu sai ya ce ya zai ce bismillahir rahmanir rahim kaga yayi ta aboyan ina yayi shiru thumma yaqifu sannan sai ya tsaya thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqulu sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya kai nan ya jona da ta gaba thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqul sannan ya ce arrahmanir rahim yana yin wannan malai yace sai me thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqul sannan kuma ya ce maliki yawmiddin ita ma ya jone da ta gaban thumma yaqifu sannan ya tsaya thumma yaqul ay sannan ya wuce ko yace wa hakaza haka dai zai ci gaba da yi yaya ya tsaya ya ce ya tsaya din ya kai karshen aya ya sannan ya wuce yace ila akhiriha zuwa karshen ta ita wa ita fatiha Allah ya sa muna tare kenan kaga yanzu ma mun ƙara samun gyara wajen karanta fatihar mu za mu daina haɗe ta ko Allah ya sa mu daina ɗin mu ɗauki daidai ɗin irin na annabi ya ce wa haka za kanat na'am maza a koma me a a kowa me tahajjud ɗin sallah ce eh to a sallah muke magana in dai sallah ce a sallah ake magana ko ina ya ce ita ɗin ma za mu zo wannan gabar a yi saurin ma ko a tahajjud ne kuskure ne fa a yi ƙoƙarin sai an sauke ƙur'ani wallahi kuskure ne shi ma e kaga ta ma taɓo ai baka taɓa ji ba sai yau ko ban taɓa faɗa ba ko na ɗaya daga cikin abin da ya hana ni tahajjud yake hana ni tahajjud a masallaci saboda sai masu mamu su so yadda suke so haka data musu ban san kuma fahimta ba yadda suke so su haka suke so kai ba yadda yake a karance ba dan haka ya za a yi sai an sauke din nan shine kawai damuwar mamu ko a iba da gudun nan kar a gaji a'a ba sunnar annabi bace ba ko a tahajjud din ne waye ce dama sai an sauke qur'ani ayi abin da ya sawwaka in Allah ya sa ana da juriyar da a karatu a sulo ɗin da a sauke a juriya a sauke in juriyar ba ta kai a sauke ba a yi abin da ya sauwaka wanda suka matsa a kansu ya sun sauke eh cikin na yi mutum ya fara tun daga farkon ramadan eh faro tun daga farkon ramadan zai zo ta zo masa garaɓasa yanzu hakan nan akwai masallatan da ana fara azumi ran sallan farko suke fara daga farkon Qur'ani sallansa ta magariba ya fara daga farkon Qur'ani yayi inda ya tsaya isha'i ta zo ya tsaya haka sallolin nan da ake na tarawihi duk anan yake jonawa daga nan har in aka zo nan tahajjud din inda ya tsaya a sallolin sa na tarawihi jonawa yake ya sauke a haka na'am bai fa zo ya ta tsula gudu ba kawai wasu kalmomin ma ana bata ana rasa mai da a ce ana bata fa ba dan ba a iya bane a dan saurin mala yace wa hakaza kanat qira'atu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kulluha haka karatun annabi ya kasance gaba daya wa hakaza kanat qira'atu an-nabiy haka karatun annabi fa ya kasance yaya yankewa aya aya din kulluha gaba daya karatun annabi yaqifu ala ru'usil ayyi yana tsayawa a kan ayoyi ayi daga aya guda ɗaya ayi kuma ayoyi da yawa ya sunan wancan tafsirin ya sunan wancan tafsirin ma na'am la ga littafa guda biyu da suka shahara masu mujalladi goma goma nan da ƙurtubi da ƙurtubi da kuma tsabari ya sunan ƙurtubin ya sunan wancan na'am assignment eh a nemo min sunayen su wannan kalmar nake so a dauko min a bangon kuma ga ta nan ƙulo-ƙulo fa yanzu ina ganin ta kirke yake ya rubutun ma assignment ah ba za ka nemo ba ni wallahi gashi nan ina hango ta ƙulo-ƙulo gurin da manyan rubutu ma aiwa na ce wannan kalmar ya ce ya kaifu ala ru'usil ayi yana tsayuwa akan ayoyi can ba ya ce ra'asu kai ba nan ru'us jam'i na ra'as sai na ce kalmar ayi kaga kalmar ayi din nan jam'i ne na aya aya guda ɗaya ayi da yawa ayoyi sai na ce wancan tafsirin akwai wannan kalmar a bayansa gashi nan ina hangowa kwalo-kwalo wanne ne ɗabarin ne ko ƙurtubin wallahu alam sai an gano he mu ga wanne ne yanzu dai ina so in sani ne ban san wanne bane da mu ga wanda yazo da wannan a ba shi bane ai muna ce ba shi bane ya tafi dayan kenan yace wala yasiluha bima ba'daha baya jona ta da abin da ke bayanta baya jonawa aya da ayar da take bayanta shine wala yasiluha baya jona ita aya bima ba'daha da ayar da take bayanta wa in kanat muta'alliqatal ma'ana biha koda ta kasance tana da alakar ma'ana da ita wa in kanat muta'alliqatal ma'ana biha koda ta kasance tana da alakar ma'ana da ita baya jonawa Allah ya samu fahimci gurin nan akwai ayar da in ka dauko zaka samu ma'anarta bata cika bai ka karanto ta gaban na'am wa alaikumus salam eh haka malai ya kawo eh sai dai ko in karatun qur'anin ne haka amma a sallah annabi ba a samu yana hadawa ba eh amma a wajen qur'ani kuma zaka iya hadawa eh na'am in an koya ma sallar da ake hadawan ba shi ma mutum kawai ya dade da kai ba sai gabar da zamu tsaya akai ko gaba ta 50 namba ta nawa 53 yace wa yajuzu qira'atuha maliki wa maliki kuma yana halasta a karanta wannan kalmar ta maliki yawmiddin nan ka ce maliki ko kuma ka ce me maliki ina tuna da rasulun shadibiya ne me yace mana wa maliki yawmiddin rawihi nasirun ai lokacin mun yi bayanin nan gurin da ya kawo mana wannan rumus din abaj dahas hutti kalim da sauransu da ya zo nan muka ce nunin wa yake nufi to akwai masu karanta maliki akwai masu karanta maliki to ya halatta kowanne a karanta ta akwai matsala yau dai shine darasinmu na nawa nan na shida Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta alaikumus salam wa alaikumus salam nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum